بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض كده متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية
البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآمن لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a farfajiyar wannan katafaren masallaci na sunna a cikin wannan babban gari na bauchi bahaushe ya ce baucin yakubu ne kuma na ce baucin izala da sunna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci kuma gobe da amincewar Allah za mu daura auren 'ya'yanmu a wannan masallaci. ‘Ya'yan shugaban ƙungiyar jama'a zaratar bida wa ikamatin suna na jihar Bauchi, babban shehun malami, limami, profesa, a gani a rena a taɓa a shiga bala'i. farfesa zubairu badaki mana addu'a wannan aure da zamu daura Allah ya sawa auren albarka kuma gaskiyar magana masallaci ya kai masallaci kai da kaga wannan masallaci ba sai an gaya maka ba bid'a an ba ta takardar sallama ina addu'a wanda ya gina wannan masallaci Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara yi wa dukiyarsa albarka kuma masallaci ya samu liman ba ɗan kame-kame ba liman mai capacity marubuci mawallafin littattafai mai karantaswa mai ba matasa tarbiyya to ina addu'a Allah ya ƙara sako albarkarsa a wannan masallaci. Hausawa suka ce wai hajiya ta zo da kanta. Shugaba ba ta koye ba da kansa ya zo. Kuma gashi a zaune a cikin wannan masallaci. shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya kuma shugaban haɗin kan ƙungiyoyinmu na ahlus sunna na Afirka ta Yamma kwanan nan ya dawo daga ƙasa mai tsarki babban taron babban majalisar malamai ta rabida ta duniya baki daya inda shi ya wakilci Afirka ta Yamma gaba daya a taron kuma shi kadai ne malamin da aka ba dama yin jawabi daga Afirka ta yamma a wannan babban taro. Kuma shugaba ya je lafiya kuma ya dawo lafiya. Kuma ba da Hausa aka yi jawabin ba da Larabci aka yi shi. To ku saurara. ku saurara har yanzu muna cikin jana'izar 'yan galagatu na faɗa muku cewa 'yan galagatu ina da tambaya guda ɗari da nake so su ansa a saurara waɗannan tambayoyi guda ɗari dama ban ce su ansa duka ba abinda na ce cikin tambayoyin nan guda ɗari in suka yi ansa guda ɗaya zan shiga gane gado a tambaya guda ɗari in suka yi ansa ƙwara ɗaya tallin tal jama'a ku zama shaida ni ma daga ranar zan zama ɗan ƙala ƙala a saurara na yi musu tambayoyi guda goma a garin jega a cikin jihar kebbi a satin da ya gabata har yau sun kasa ansa kwana daya sai hauka ake tambayoyin an gagara taba ko kwana daya a ciki an kuma ana kewaye-kewaye wani ya ce wai da na sa babban riga na sun koya ga kai me alaƙa wannan da tafai da in ma singile ce na saka me alaƙa wannan da tafai da yadda ake gane ɗan a marar hujja shine idan aka zo ana muhawara sai ya bar ajandar da ake tattaunawa a kanta sai koma a takin ɗin abokin muhawarar ai kullum mun faɗa muku ƙa'ida guda ɗaya attack the ball not the player idan an zo ana ball in kai kwararren dan kwallo ne to kwallon ce za ka yi dribbling da ita ka je ka jefa ta a raga to yanzu sai ka bar kwallon sai ka je ka rufe abokin gaba da bugu da shuri da cizo a duniyar yan wasa ya sunanka sunanka sauna kira mana shashasha kai kai ne ma saunan kai ne shashashan kai ne sakara yanzu muna maganar ajandar da aka kawo ake tattaunawa ce muke bukata a ansa mana to na ƙara bada guda goma shekaran jiya a garin mina yau zan bada guda goma a cikin garin bauchi ya zama nawa in na ƙara matsawa gaba zan ƙara goma sai na yi guda ɗari kuma na rantse muku da ubangijin da ya ɗaga sama babu gofa ba su ta su ansa ko kwana ne ba me yasa muka da wannan matakin domin ba dan kala katon da zai daba yi makabala gaba da gaba shi wancan wakilin nasu da aka ce fito ya makabala ya fito ba gudu ya ba da ya gudu sai je ina jos da ya je jos suwa ya samu yan uwan shi ya je ya ce musu shi ya fasa masa lamba wayan izala sun matsa masa lamba yan washi suka ce ba matsala za mu baka takardar yabo a duk cikin musulmi ba wanda muka yarda da shi sai kai kuma a musulmi duka malaman musulmai kai ki faɗin gaskiya kuma kai ne mai son a zauna lafiya kai ne namu danwa ya kama danwa don Allah ka sake shi danwa Allah ka gafarta mana Amin.
tambaya ta 21 Na'am.
yan gada kato mun ce muku yadda aka yi wa annabi wahayin qur'ani su- sunna ma wahayin ta Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yan kato yan kada kato ko san me yasa muke kira su yan kada kato saboda annabi yayi fassara shi ne hadisi suka ce ba su yadda ba amma kuma ga katan malamin su yana fassara musu kenan sun ba fassara annabi sun rike fassarawa kato sun ba kala rasulullahi suka rike kalawa da suka rike kala kato suka zama yan me kala kato ba wai sharri ne musu duk inda kaga alqur'ani mai girma ya zo maganar me aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce abu biyu ya saukar masa akwai alkitab rubutaccen littafi shine me rubutaccen littafi wanne ne rubutaccen littafi shine alqur'ani mai girma abu na biyu sai ya ce wal hikma sannan mun saukar masa da hikima menene hikimar idan an hada littafi da kalmar hikima a wannan lokaci kalmar kitab tana nufin alqur'ani kalmar hikima kuma tana nufin me sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana rama addu'ar annabi ibrahim rabbana waj'al fihim ربنا وج- وبعث وبعث فيهم.
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Aha.
إنك أنت العزيز الحكيم to da ka tada rama mata idan aka sake su sai kuma aka ce idda ta kusa ta kare akwai maganar da Allah ya so fil baqara yace wa idza dallaqatumul nisaa fa balagna وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف tazarti tazarti ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا why ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه aha ولا تتخذوا آيات الله to هزؤا kazo kazo kazo واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به aha واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير jazali imran laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh لقد ba'atha fihim من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم aha يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة sai Allah ya ce وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين da sha hazabi wal furna ma yutla fi buyutikunna واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة aha إن الله كان لطيفا خبيرا daga suratul jumu'a huwa allazi ba'atha هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم aha ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة aha وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين kursta kursta kursta kursta dan kana kato ga tambaya ga tambaya rabbana ya ubangiji wa ba'ath fihim rasulan Allah ka aika wa wannan al'umma da manzo in ci annabi Ibrahim minhum kuma manzon ka aika musu daga cikinsu menene aikin manzon yatlu alaihim ayatika wanda zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba sannan ya sanar da su alkitab menene alkitab ba kwa samu ba kun yadda alqur'ani shi ne alkitab duk wanda ya ce Allahu akbar to bari mu dan ajin zango alqur'ani mai girma yana da sunaye daban-daban daga cikin sunayen akwai alqur'an akwai me alqur'an daga cikin sunayen akwai alkitab daga cikin sunayen akwai azzikir daga cikin sunayen akwai attanzi amma dukkan sunayen da alkur'ani mai girma yake da su sunaye guda biyu su suka fi shahara shine alkur'an da alkitab me yasa waɗannan sunaye guda biyu suka fi shahara saboda da su Allah ya amfani ya tsara alkur'ani mai girma idan aka ce alkur'an me ake nufi littafin da ake yawan karanta shi littafin da ake karanta shi duk duniya ba littafin da ake karantawa kamar alkur'ani mai girma karanta qur'ani da ake yawan yi shi ya bada damar a haddace shi haddace alkur'ani mai girma da aka yi shi ya bada damar tsara alkur'ani mai girma wannan ne dalilin da yasa sunan alkur'an yake da tasiri a cikin sunayen alkur'ani mai girma shi yasa zaka alkur'ani mai girma yayi ta maimaita wannan sunan yace arrahmanu الرحمن علم القرآن yace qul uhiya ilayya قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا yace wa in sarafana ilayka وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن yace law anzalna hadha alqur'ana لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله sai yace me وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون yace wa nunzilu min alqur'ani وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين sai yace me ولا يزيد الظالمين إلا خسارا yace ya ayyuhal muzammil يا أيها المزمل ya za'i قم الليل إلا قليلا aha aha نصفه أو انقص منه قليلا aha aha أو زد عليه to kago ورتل القرآن ترتيلا yace qaf والقرآن المجيد yace sali والقرآن ذي الذكر sali والقرآن ذي yace الذكر inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-masjid alladhi harramaha wa lahu أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء aha aha وأمرت أن أكون من المسلمين sai yace me وأن أتلو القرآن wallahi na ji tabatin insu wal jinnu ولا يلي جماعة الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن za su iya لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا yace wala kad sarrafna ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس ليذكروا aha aha وما يزيدهم إلا نفورا yace wala kad sarrafna linnas ولقد صرفنا للناس في أها.
هذا القرآن ليذكروا yace bal
بل هو قرآن مجيد aina aina في لوح محفوظ
wannan qur'an qur'an duka sunan menene sunan alqur'ani mai girma ne to suna na biyu shine alkitab alhamdulillah alladhi anzala الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم alif lam mim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين alif lam mim ألف لام ميم.
aha الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم kazo kazo نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه alif lam ra ألف لام را.
Aha, aha.
كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير alif lam ra ألف لام را.
Aha, aha.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور alif lam mim ra Aha, الأنبياء.
aha, aha.
تلك آيات الكتاب alif lam mim sa
كتاب أنزل إليك Aha.
فلا يكون في صدرك حرج منه aha لتنذر به وذكر للمؤمنين
wannan kitab kitab kitab ya karbi da shi alqur'ani ne to aka ce wa yu'allimuhumul kitaba yanzu mun yadda alqur'ani ya karbi kai don da ba dan kala kado ba insha Allahu akbar sai ce wal hikma bayan ya sauka mashi da qur'ani kuma ya sauka mashi da hikima menene hikima menene hikima malaman musulunci suka ce sunna sunna sunna sunna sunna kun san kwana da wani dan kada gano da yin zada sai ce eh dan izala sun dame mu da sunna kar a bid'a to mu yanzu mun gano ba bid'a ita za a yi ai bid'a ta zuwa qur'ani mai girma Allah ma yayi kishi ta har ya yabe ta yace wa ruwa da yadda ta da uwa ma ka daula a rai
ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما رأوها حق رعايتها wai yace wannan ita ce ayar da Allah ya yi ta a qur'ani saboda haka su da yanzu wayo izala suka musu da masu kishi su bar bid'a su rike sunna saboda haka sai bid'a ita za a yi kai dan gala gala Allah ya tona ba ashe dama wakilin su ne ashe dama wakilin yan uwansa ne ba mu gano ba sai a Jos kuma ka kalli fuskarsa da kyau in dai ka san mutanen ka kalli fuskarsa da kyau da ka ga shi kaga lamba da ka ana ramma a aya ta gaba sai Allah ya ce wazkuru ni'matan lahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati yadhkurukum min alkitabi menene alkitab wal hikmati menene alhikma a aya ta gaba ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن كل يلا تبيع ترمي تارد السنة ما تمنى الله صلى الله عليه وسلم الله يتي واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله قرآن من جرما دمي والحكمة ده حكمة من الحكمة سنة سنة سنة yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati jazabe wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma menene alkitaba alqur'ani menene alhikma sunna ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kada Allah ya wannan gatan ba hatta sauran annabawa bayan Allah ya ba su alqur'ani yakan ƙara wa manzon da hikima shine sunnar manzon da zai tarbiyanci al'ummarsa wanda zai ce ka je izana bai su baro ta je duba a cikin alqur'ani mai girma Allah da yana magana akan annabi Isa alaihi salam me Allah ya ce akan annabi Isa wa yu'allimuhu alkitaba
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة wataurata wal injil dan kada kato muna so kai mana bayanin menene hikimar nan da aka ce an saukarwa annabi tun da kace baka yarda da sunna ba gaya mana wannan surutun naka da kake yi na banza da wuri akan karaga kamar yadda annabi annabi ya ga wanda cewa dan za a samu da ya samu wata karaga an yi wa karaga shimfiɗa ya haye kan karaga ya bambashe yana cewa garku ya yi da komai in ba qur'ani ba annabi ka bane gaskiya ga yana bugan shi da idanu kuma bai yi kama da kai ba ya rasulullah dan fuskar kawo yake da su fuskar wa karwaye annabi yana rike mu gobe rike mu yana da dan ka da kato ba ya sude ya sude sai kake da dauni wanda yasa shi bai da hadisi ba to ana gafar ta malam wa ya faɗa maka cewa gemu babu shi a Qur'ani ana ramma ya ga sun qala ibn umma قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي la ta'kul bi lihiyati waje maga wannan magana annabi Allah ba annabi ne ke wannan magana ashe dan kada ka tura mana duniya ne ɗan yaki Qur'ani ma bai da shi wannan shi tambaya ta dan kada ka tura ta 20 da ɗaya da da game da ganin ne ne hikima na'am
yi mana bayani tambaya ta 20 dan kada ka to idan zaka yi sallah kuna kiran sallah kuma ba kiran sallah dan kada ka to idan za ku yi kiran sal- sallah kuna kiran sallah ko ba ku kiran sallah ai
idan ba ku yin kiran sallah kun saba wa qur'ani dan qur'ani yayi magana akan kiran sallah ya da zina amru idan nudiya lis salati يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Allah ya ce ya fi waɗanda suka yi imani idan aka yi kiran sallah ranar juma'a to ku bar abin da kuke yi ku tafi masallaci domin ambaton Allah da Allah kiran sallah ya zo a Qur'ani ko bai zo a Qur'ani ba na san har dan kara kafi bai jin magana gargaba tsiya ne shi dan ba gaskiya ke zuwa ina iya cewa eh to ya ce min yawmil jumu'ati dan jumu'a ranar da ko aka ce a kira sallah sauran salloli ba a ce a kira sallah ba to ana rama shi cikin suratul ma'ida ka bashi aya Na'am.
wa idza nadaytu ila salati
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا Allah ya ce wa idza nadaytu ila salati idan kuka yi kira zuwa ga sallah yahudawa ittakazuha uzwan wala iman sai su rike kiran sallah a matsayin wato izgili da wargi kenan wannan ayar ta yi magana kan kiran sallah ba akan sallar juma'a ba kenan dai kiran sallah akwai shi a shari'ar musulunci haka ne to dan gane kato in baka kira sallah ba baka yaki da qur'ani ba kawai ka zama ka zama kana da iska ha eh ka zama kana shedanu to dan gane kato idan kuma ka kira sallah to za mu bi ka bashi a nan sai ka karanto mana aya a Qur'ani da ta faɗi yadda ake kiran sallah ana rama نعم jawo mana aya a Qur'ani da ta faɗi yadda ake kiran sallah a idan baka kira ba ka saba wa Qur'ani in ka kira kuma sai ka gwada mana inda kai ka kiran sallah a Qur'ani kai ba da kin bayana ci dariya wannan bid'a daga nan bauchi wai je ga yato dan kala kato wai a zo a taro a hada kai akan yan izada ban yan masu to kai dan bid'a kai ma baka kiran sallah kai kai ba kiran sallah musulmi kake yi ba ai kai da sauki kai dan bid'a ne ai kai da sauki matsalar ka ba ta da yawa sosai duk da tana iya kai ka wuta amma dai bata kai ta dan kada kato yawa ba wanda ya kore hadisan manzon Allah gaba da yanzu kai ai kana kiran sallah duk da baka yi daidai amma dai kana kokartawa Allahu akbar ƙarya nake tsakaninku da Allah ƙarya nake ba nan za su baka haushi ba sai an zo hayya alal fala za ka ga yi hayya alal sala hayya alal sala to sai an zo hayya alal fala hayya alal to ina fada take waji ita akwai wani masallaci can kusa da gari suwa na abdulsi dai dai kan fara rai da za ka shiga unguwar mai kawo ba kwana shiga unguwar mai kawo ba wannan dai kwana wace za ka je kankara ne wani abdulsi da nan da na yanzu na fara jibin bidon da mun zo da manzan ce da mana da musulma ga mutumin na kasar shi ko yazo a shahadu anna muhammadan da rasulullah ya ba ta bai da ba amma dai yayi kokari tunda da ya kira yayi ne yayi kokari kuma ya ta kira sallar sunna ne wannan abai da matsala abin da yake bukata kawai malamai su koya mashi to shi dan kada kato ya ce bai da sunna ba kuma wani rashin hankali yazo yana kiran sallah to ina ka kiran sallah cikin alqur'ani ne sai ka fada mana wannan kalmomi da ka kira sallah shi ina ka gansu ai kiran sallah ba mafarkin sa ake ko jin toshi aka yi aka kawo manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya zama sunna ko bai zama sunna ba ya zama sunna annabi bai gani kuskure shi abin da muke tambayar ka in baka kira ba matsala ka saba qur'ani ya ce a kira in ka kira kuma sai ka faɗa mana inda kaga irin zaka kira a qur'ani bai ba ba mu ce sai ka irin namu ba dama mu namu a sunna muka gani Allah karba mu da sharri dan kala kasu Amin.
dan kala kasu ga tambaya ta 23 Na'am.
Allah ya ce wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum وما
alladhi أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين Allah ya ce ba mu saukan maka da Qur'ani ba ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi face dan ka bayyana musu abubuwan da suke sabani a kansu wane ne zai bayyana wa mutane abubuwan da suke sabani a kansu Annabi Muhammad a ina zai samu waɗannan bayanai
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون kusa kuma bara alarmomi kamar kwamfuta ya sake browser ne sake browser ne browser sai gano ga yadda tsarin are ya kamata نعم
tambaya a nan gurin wa aka ɗora wa nauyi ya karanta qur'ani ya yi wa al'umma da yahudawa da nasarar bayani su fahimci abin da suke sabani a kansa annabi muhammad wannan bayanan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su ake cewa me hadisi dan kana kato idan baka yarda da qur'ani baka yarda da sunnar manzo Allah ba baka yarda da hadisi ba Allah ya ce annabi ya dora wa nauyin yayi bayani yanzu annabi bai yi bayanin ba yanzu na kare kare wa kake tuhuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ka yadda annabi shi aka turo ya karanta qur'ani ya wa al'umma bayani to dole kai da wannan bayanin da ya shi ake cewa sunna shine hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba yadda za ka yarke ƙur'ani zallansa ka ce ba ruwanka da hadisi dan wuta za ka zama original don photo cell copy tambaya ta ashirin da hudu ana rama shi kalin rana Allah ya ce wa lillahi ala nasi ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
Aha.
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah ya ce wa lillahi ala nas Allah ya dora wa al'ummar duniya musulmai gaba ɗaya su me ya dora musu hajjul bai aikin hajji zuwa ga ɗakin sa mai alfarma su ziyarci ɗakin sa mai alfarma su yi aikin hajji Allah ya dora wa al'ummar musulmai wannan amma limanin sana'a ilaihi sabila ga wanda ya samu daman zuwa ya je aikin hajji duk wanda ya samu daman zuwa ya je aikin hajji Allah ya dora masa aikin hajji ko to dan kare kasuwa nan ne za mu tambaye ka ahlus sunna sun sai akwai aikin hajji kala uku akwai ifradi haka ne نعم
akwai irani akwai tamattu'i aikin hajji guda nawa guda uku a ina aka samu su sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake cewa ifradi kai aikin hajji shi kadai baka hada da umra ba me ake cewa irani ka hada aikin hajji da umra ka gwa masu kai su tare me ake cewa tamattu'i kai umra ka gama ka sa kaya ka huta sannan kuma idan za a fita tarwiya ka sake sa harami ka yi harama ka je ka yi aikin hajji ka yi umrar daban aikin hajji mai daban to kai dan tsada ƙato wani iri ne naka aikin hajji gaya mana sunan shi gaya mana kuma da inda ka samo shi shi yasa dan kala kafin yace zai aiki haji aiki hajjin ba za ta yi ba a idan ya sa harami ka mana ayat da Allah ya ce sa harami a Qur'ani in ya sa harami ya zama ahlus sunna in ya sa wannan sa da babbar rigar sa ne yace haka zai aikin hajji ya zama dan kala kafin ko ya bida da kyau karkuwa da kai dan kala kafin in ka sa harami fa ka dawo sunna in ka je kai da kayanka na gida ka zama mai dan gada katu a idan kai tarbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ko ba yi tarbiya kawo mana ayat tarbiya qur'ani kenan ake hajjin dan gada katu tunda bai dole sunna ba zai yi tarbiya ba tarbiya ba ta harami a'a dan kada kato yanzu ya zo dakin kaba zai yi dawafi sau nawa muke yin dawafi kawo mana ayi da take a dawafi sau bakwai a'a dan kada kato idan ka dawafi sau bakwai ka zama ahlus sunna idan ba kai sau bakwai ba yi duk yadda ka ga dama ko kai uku ko kai biyu ko daya amma guda mana aya babu aya daga ina za ka fara daga hajjarul aswa ka zama hannun sunna ɗan ka da kato in ka fara daga nan kai ma ka zama hannun sunna in ka gada ma fara daga duk inda ka gada ma amma faɗa mana aya ƙura'in da ta ce a fara daga wuri ba ka da aya ɗan ka da kato in za ka yi dawa bi ka ba na nan kana zagayawa ka zama hannun sunna kai dan kada kato sai kai naka tunda baka yarda da sunna ba dan baya qur'ani ce tace haka ba ko akwai aya ba aya to mu muna wa haka kai kuma sai kai haka maziya shi wani baturke ya murmushe ta dan kada kato an ce an gama an gama dawa biya sallah makama ibrahim raka nawa za a yi a wannan sunna kenan dan kada kato muka ce ka mana ayar da ce harka yi dan kala gato in ka je safa da marwa in kai sau bakwai ka zama ahlus sunna dan babu ayar da ce sau bakwai in ba kai sau bakwai ba kuma ko sau uku kai ko sau nawa kai babu ayar da ka dogara ita ka zama dan iska dan kala gato idan ka je mai da ka kwana sai ka kawo mana aya dan kala gato tsayuwa alfa sai ka fada mana kwana nawa za a yi aure dan kada kato kanka kuskure kai jamra dan suna ce ta karanta ko akwai ayar da take a jamra dan kada kato to wai dan kada kato ne jamra kamar zai Allah ka gafarta mana tambaya 20 da nawa to ta 25 an rama Allah madauki sarki ce inna masadaqatu lil fuqara'i inna as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha yawa wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili fariidatan min Allah wallahu alimun hakim to dan kada gano Allah ya ce a cire zakka Qur'ani ne kuma kuma ya faɗi wanda za a ba haka ne na'am idan kudin ya kai nawa ne za a cire zakkar ba baya a ina ka samu a sunna in za a cire mai gurgura abin da za a cire ana rama ce ba aya sha biyu sun kai nawa tumaki in sun kai nawa aya raƙuma in sun kai nawa ina da raƙumi ɗari biyu guda nawa zan cire tinkiya ɗari guda nawa zan cire dan kala kato ka an samu wannan tambayar in ka an samu gobe da ni za a yi kala kato wato an yi nasara aka yi sa'a sa'ad da mabarnata suka yi al'ummar najeriya ba duka suka samu daman gatan karatu ba amma ban ga wani irin rashin hankali zai kai musulmi shiga aƙidar kala kato ba wallahi
wai ko wani rashin hankali mu ne alƙur'ani mu ne ma'abuta alƙur'ani yan uwa masu girma ma'abuta ƙur'ani ma'abuta ƙur'ani gidan wa wa aka saukar da ƙur'ani annabi muhammad
to ka bi ne mashi kai dan kana ka to tambaya nawa to ga ta 26 na'am
tambaya ta nawa ta 26 ana rafa na'am Allah ce ya ayyuhan nabiyyu kullu azwajika يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين yawa فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ya sake cewa ya nisa annabi يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ya sake cewa ya nisa annabi يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ya ce wa ma kana da kuma tun zuwa rasulullahi ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله
yawa ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ya ce annabi wa aula bil mu'minina النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم full stop, full stop. Za ku ji karatun ba a jan hadisi. saboda dan kada ka muke magana da bai da hadisin ba na'am amma dai bai ce da Qur'anin ba to a Qur'anin za mu magana wacce Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi qul li azwajika ka fada wa matayanka kira annabi yana da mata ko bai da su tsakanin ku da Allah na sabbi in bai da mata za a ce fada wa matan shi Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi kira annabi yana da mata ko bai da su ya kara cewa ya nisa annabi ya ku matan annabi na'am annabi yana da mata ko bai da su ya
ya ce wa ma kana da kuma an tuku zu rasulullahi bai dace gare ku ba ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada haka bai dace ba ku auri matan annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abada har abada kaza kenan annabi yana da mata ko bai da mata ya Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu matan annabi ummahatuhum iyayen masu imani ne kenan annabi yana da mata ko bai da mata duk wanda yana da mata duk wanda ya da annabi yana da mata ya ce Allahu akbar yanzu abin da nake so na sani ana rama na'am ja mana aya Qur'ani ka faɗa mana matar annabi daya cikin matan annabi akwai Khadija na'am jawo mana aya inda Allah ya ce Khadija Qur'ani ko ba Khadija na'am
matar annabi ta biyu ita ce sauda bintu zama kawo mana aya babu
matar annabi ta uku ita ce aisha radiyallahu anha kawo mana aya matar annabi ta hudu hafsa bintu umar babu
zainab bintu kuzaima na'am
zainab bintu jahsh na'am a maimuna na'am mhm. juwairiya na'am
duk matan annabin nan babu wacce qur'ani ya faɗa na'am duwa ila ka ga su hadisi kenan dan kala kato tunda bai yarda da hadisi ba dan kala kato bai yarda Allah yayi wata mata a duniya da ake cewa Khadija annabi ya aure ta ba dan babu ita Qur'ani ko bai yarda da hadisi ba tsare
kuma hadisi muka ga me muka sunanta ya ce ba wani littafi sai Qur'ani kenan dan kala kato ya kore samuwar Khadija matar annabi ko bai kore ba ya kore ya kore a wajen ɗan ƙalin ƙato ba taɓa yin wata mata mai suna sauda bintu zama a annabi ya aure ta ba a wajen ɗan ƙalin ƙato ba taɓa yin wata mata mai suna aisha ya aure ta ba a wajen ɗan ƙalin ƙato ba taɓa yin wata mata mai suna hafsa bintu umar annabi ya aure ta ba a wajen ɗan ƙalin ƙato duk matan annabin nan allah bai yi su ba saboda ba a ambaci sunayensu a ƙur'ani mai girma ba saboda haka duk wayannan matan da ake lissafawa a wajen dan kala kato shafa labarin shune ne babu su kai dan shi'a da ka hada kai da dan kala kato mahaifiyar Fatima ita ce Khadija dan kala kato bai da Allah ya taba yin Khadija ba kaga dan shi'a ka samu da kike iskanci shi ne dan kala kato Ƙur'ani ya ce annabi ya auri mata, amma bai faɗi matayen ba sai a suna masa sunayen matayen. Ɗan ƙara ƙato ka ce baka yadda da komi ba sai Ƙur'ani, kenan duk wayannan matan ka yadda da su?
na'am Baka yadda da su ba. Baka yadda da su. Allah karba bar sharrin ɗan ƙara ƙato.
amin Shi ɗan ƙara ƙato ya zo ya rubuta addini ne gaba ɗaya. Kiristoci da suka gaba bai da za a yi su iya rusa addinin musulunci. shi ne suka ɗauki nauyin 'yan bazata suka tura su suka wo karatu suka ɗan gurguro abin da suka gurgura suka zo suke amfani da su su batar da jahilai ko kwanan nan na ga wani fasso ana ja mashi aya yana ayar qur'ani yana fassarawa da qur'ani yake wa'azi wai shi sunan shi rabaran ashe a karan matso aya mai jan aya kan ya kai mata rugu-rugu mai fasara kuma ya mata bugun shinkafar washe kusa bugun shinkafar washe biyu washe biyu an kama da shinkafa ta sassaka da ta bugi shinkafa ta bugi shinkafa da aka zo sai aka samu da farsar da ƙwayar sun zama gari da ka rushe hadisai ba abin da zai saura ka rushe ƙur'ani ta karkashin ƙasa to ana rama Na'am.
tambaya ta ashirin da nawa Bakwai.
to ga tambaya ta ashirin da bakwai je ka suratul ahzab Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa يا banatika أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi qul li azwajika ka fada wa matayanka sai ce me wa banatika da yayayanka mata kina da mira da yayaye ko bai da yayaye Nada.
akwai maza Akwai mata.
akwai me Mata.
akwai mata dan karka to baka yarda da hadisi ba sai qur'ani to qur'ani ya ce yana da yaya kuma ya ambaci mata akwai mata yanzu ba shi da muke bin shi ne sai ka faɗa mana su waye yayan annabin mata a qur'ani ne ba mun san annabi yana da yaya mata Fadimatu Zainab Ruqayyah Ummu Kulthum guda nawa yayin manzon Allah ne mata wayannan to kawo mana aya a Qur'ani mai girma da Allah ya ce Fatima ta yara ne Na'am.
a ina muka san annabi ya yi ya mai suna Fatima
Hadisi.
a hadisi dan kare kato da bai yadda akwai hadisi ba ya yadda da annabi yana da ya mai suna Fatima tu Na'am.
bai yadda ba to kai dan shi'a da kace ku hada kai kai dan shi'a bayan Aliyu da Fatima da Husaini to da aliyu da fatimatu da husaini duka babu wanda dan kara kato yayin da ba ta bai shi a duniya dan ba su nan su a qur'ani fatimatu da kuma karkare babu ita a qur'ani dan shi akwai bai tabbata duk abin da babu shi a qur'ani ko kuma dan dan- dan kara kato ko kuma kai dan shi akwai kai har kai da dan kara kato abokin tafiya ne dan kara kato bai da fatima ba kuma kai kana dan kana magana fatimatu Kimbi kowa ado sai da fadima gai da ke ‘yan rasulu ta gama lafiya. Ta ma gama lafiya ba za ta gama lafiya bai ta. Matsiya shi kada aka bari a ruwa. To kai dai shiya da kake zagin ahlus sunna wai ba ta san fadima to dan kada ka to bai dama ta bai da ba. bai yadda Allah ya halicci wata mata mai suna Fatima ba bai yadda ba dan babu ita Qur'ani in yace maka ya yadda munafiki ne gura mata ya kai ta Qur'ani din da shi da Qur'ani kada ya yadda wai kana zaki ahlus sunna ba za san Fatima akwai masu san Fatima kamar ahlus sunna Na'am.
bari in baka misali da kaina uwata da ta haife ni sunanta Fatima ƴata ta farko da na fara haifa a duniya na sa mata Fatima na sake haifan wata ƴa na ƙara banda mata Fatima ƴata ƙarama a duniya ita ma na sake dausa mata Fatima ana rama sunan mahaifiyarta Fatima ƴarta ta farko sunanta Fatima wata kuka ce ba ba san Fatima mu da nan Fatima nan Fatima nan Fatima Allahu akbar.
to yau na tona maka asiri dan kada gato bai yadda Allah ya halicci Fatima ba dan babu ita Qur'ani in kuma ka Qur'ani kawo mana inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu inna Fatima ta bint Ana rama Na'am.
je ka suratul Muhammad wasu malamai na kiranta suratul kitab Mm.
ka dauko min aya ta ƙarshe can bakin boda daga ita an rufe surar Allah ya ce mai هاكم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل dakata نعم.
ba da suratul fatih aya ta ƙarshe هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله yawa وكفى بالله شهيدا محمد rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ya isa ka da rabu Allah ce ko da zai arsala rasulan Allah shi ne wanda ya aiko dan aikansa bil huda da shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya kenan idan kana son shari'a ina zaka je wajen wannan annabi in kana neman addinin gaskiya ina zaka je wajen wannan annabi shine ke da huda da me da dinin haka kama tambayi Allah ya Allah me yasa ka turo shi da wannan addini na gaskiya sai ce li yuzhirahu ala dini kulli domin ya bibita shi akan duk wani addini Allah waye shaida Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah da kansa ya isa ya zama shaida da Qur'ani ya tsaya nan da an samu matsala daga wani sai na rauni shi shi a ta tsaya to sai Allah ya ce wane ne dan aikan Muhammadun Rasulullah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashidda'u al-kufar masu tsanani ne akan kafirai amma ruhama ubaidahum masu sai da tsakanin su wallazi da ma'a waɗanda ke tare da shi zuwa yake tare da annabi ba ba ta a cikin sahabban akwai wa akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar akwai sayyidina usman akwai sayyidina ali yanzu ana rama bashin da nake bin ka shine ka kawo aya da ta ambaci sayyidina abubakar cewa ga wani an yi shi sunan shi sayyidina abubakar kuma sahabin annabi ne yana tare da annabi aka kira sunan shi إلا a sunan shi ne su ce a ce abubakar to kawo mun ayar za a bashi sai da umar
لا a sai na usman لا
yan shi a lokacin za ku da kai dan kala kato sai na aliyu لا a sari biyu labi wa kas لا a dalhatu ibn ubaydillah لا
jabir bin abdullahi لا
zubair bin awwam
لا لا لا
duk su abubakar da duk su umar babu su a ƙurani ko to nan gane ƙato ba ka yadda da komi ba sai ƙurani ke na haƙi da ɗan gane ƙato ba taɓa yi wani mutum a duniya da ake ce sai na abubakar ba tun da ƙurani bai ambace shi ba Correct.
ko bai yadda da komi ba sai wa sai ƙurani a wajen ɗan gane ƙato ba yi sai na umar ba in kuma an yi shi nuna mun shi a ƙur'ani don kala kato gobe da zo mu kala katon ce tare da kai nuna mun ayar da ta fata sai na usman a ƙur'ani nuna mun ayar da ta fata sai na aliyu a ƙur'ani kenan duk sahabban nan na annabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba a bace su a ƙur'ani ba dan kala kato ya shafe su babu su kuma musulunci zai yi wani ne musulunci za ka dangana da su wani ne musulunci Allah ka raba mana sharri dan kana gato tambaya nawa yanzu za mu tashi ta nawa ta 29 mun yi 28 ana ramma je ka cikin suratul nisa'i Allah ya ce mai ne rasula من يطع الرسول فقد طاع الله aha ومن تولى فما أرسلناك عليهم حبيبا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ربهم يا الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أها أها وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نعم واصبروا إن الله مع الصابرين إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أها أن يقولوا سمعنا وأطعنا
نعم وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون kai ku ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah madaukin sarki ya ce mu yi da'a ga Allah sannan mu yi da'a ga Annabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam
To a ina za mu samu abin da za mu yi wa Annabi da'a a kan shi? Duk abin da za mu yi wa Allah da'a a kan shi a ina za mu samu? A Qur'ani ne. Duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ne wa Allah ne. Da'a to shi kuma Annabi a ina za mu masa da'a? abinda muka samu a ina a hadisansa da sunna shi dan kada kato sai ga mana a ina za mu yi wa annabi da'a idan ba za a yi hadisansa da sunna shi Allah ya ce man yuti'ir rasula duk wanda ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a faqad ata Allah to Allah madaukin sarki ya wada idan ka ki wa annabi da wa ka ki wa Allah in ka ki aiki da hadisai da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kai wa tawaye Allah kai wa tawaye duk ayoyin da suka lissa mana da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun lissa mana yin aiki da hadisansa da sunnar shi na'am
ai hadisan akwai ingantattu akwai da bai ingantattu dama mun taba ce maka in an zo aiki da hadisai ayi aiki da hadisai masu rauni duk duniya babu al'ummar da Allah ya yi mata ni'ima da malamai da suka bi maganganun annabinta suka tace suka tantance aka warware tsakanin zare da abawa aka fita su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ce kadai samu wannan gata annabi Muhammad sansana shi ne kadai da babu abin da ba a rubuta shi ba. Tafiyar annabi akwai malaman da suke rubutu. Sallar annabi akwai malaman da suke rubutu. Azumin annabi akwai malaman da suke rubutu. Aikin hajjin annabi akwai malaman da suke rubutu. Auren rakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da suke rubutu. Dariyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da suke rubutu. kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da suka rubutu babu wani abu a duniya da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba samu malamai su yi rubutu akai ba suka tace suka fita ingantattun hadisi yanzu a wajen dan kana kato duk wannan aikin banza ake in ka je maka duk masu yin dawafin na wajen dan kana kato halakakku ne dan babu alqur'ani duk wannan suna tafa da marwa halakakku ne dan babu inda aka ce ayi to babu duk wani abu da ka ana yi a addini a wajen zan ƙara ƙato halakakku ne shi kawai ƙaton banza ban san me ya sauro da yake so a yi addini ba ɗan ƙato ka an samu na wannan tambaya tambaya ta ta talatin ko tambaya ta ta talatin alaramma na'am Qur'ani mai girma ya ce mana duk sanda annabi ya kira to a an samu shi. Ana rama. Allah ta yarda da amrin sa ce.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Yawwa.
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu wa kullun da suka yi imani. In tajibu lillahi ku an sa kiran Allah. a ina ne Allah ya kira mu a Qur'ani ne girma shi yasa shehu malami da zahiri duk inda Allah ya kira Qur'ani mai girma yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sai ne tattaro su gaba daya sai ya rubuta wani littafi sai ya sa wa littafin suna nida'atul rahmani li ahli iman kiraye-kirayen Allah mai rahama ga masu imani shi ne yadda ci wurin lari
Ku ayyanta kiran Allah, wani Rasul, sannan ku ayyanta kiran Annabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam a ina za mu samu kiran manzan Allah har mu ansa
Ɗan ƙara ƙato, ɗan ƙara PKK. Ɗan ƙara ƙato. Ka gaya mana inda za mu samu kiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, na ji za mu samu kiran Allah a Ƙur'ani mai girma.
to shi ko manzan Allah kiransa ga ya mana ina za mu same shi ba an samu shi a ina za mu samu
Ba inda za mu samu sai ina.
hadisai da sunna ta annabi Muhammad dan kala kato waɗannan su ne tambayoyi na goma ne tilka asharatu تلك عشرة كاملة to ka bi su guda goma ce da ku su ma ina jira ka ansa in ka ansa guda ɗaya a ciki to a jama'a ji dai gari ya waye matasa kun shirya duk matashin da ya shirya ya tawaji sai gari ya waye ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bala da basir kaga wani goro can da yau dan kada kato da ta har wani kada tsawaiki wato tun da shi goro da ya tawa zai sai da sami to ba ta shi aka yi wa ne yanzu za a fara shugaban kungiya na kasa mai gida ga yana a zaune bai taso ba tukun bari yanzu a sake musu madamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa walau annahum fa'alu ma yu'azuna ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ya Allah zai musu yin sai aiki da wazi وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ya Allah zai kara musu da shi ولهديناهم صراطا مستقيما kitabuhu min ختامه مسك wa fi zalika وفي ذلك فليتنافس المتنافسون subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi